بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يزاك منا درن جمعة درن ليغوة ربيع الأول hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina shekara 1443 daidai wanda daidai da bakwai ga watan goma shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 435 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa ga 'yan uwa a wannan cibiya ta mai albarka wato darul hadisi salafiya wadda ke namba 4 madarka ciwar gaskiya ne a zaria kaduna state nigeria taken karatun shine karatun hadisi da aiki da shi shine kaɗai zama lafiya ga musulmi Allah ka azta mu karatun hadisan manzanka alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadis lafiya kamar kullun ita darul hadis makaranta ce da babban malamin shekul allama muhammadin awwal adam albani asasa a wannan gari na zaria kaɗai don cimma manufofin da'awa da yake wato kira zuwa ga tafarkin salafus salih Allah ida ne a jiya mun kwana a babu bayanin amri bi ibradi bi zuhuri fi shidatul har babin da ke tattauna bayanin umarni da aka bayar na cewa a sanya sallar azhar idan tsananin zafin rana yi amma kafin nan na fatan sauti na isa daidai ko in akwai matsala a gyara to ku gyara din juya ta din yawwa aka fa ya yi sosai ya yi kalli cikin to mun kwani ne a babin da ke bani babin amri bi ibrahim sala babin da ke bayanin sanya sallah din mun karanci hadisan babin gaba daya a jiya muka ce zan biyo baya da wasu mas'aloli da malamai ke karantawa a babin a cikin matsala ta farko za mu kanto daga cikin sharhi littafin ne inda maliki ta almas'alatul rabi'a yace fi ikhtilafi ahli al-ilm fi hukm al-ibrad bis-salah game da sabanin malamai game da hukuncin wannan aiki na sanya sallah din shin mai matsayin shi wajibi ne ko musabi malaki ilam ka sani annahu ikhtalafa al-aqailuna bi mashru'iyyati al-ibradi في الأمر الوارد في هذا الحديث malamai sun saɓani wanda suke da shar'ancin sanya sallah ɗin game da wannan hadisi da zo hal huwa lil wujubi aw lil istihbab wannan umarni da annabi ba cewa a sanya sallah na dole dole ne ko kuma musahabi ne malike cewa fa qala jumhur mafi rinjaya malamai suka ce innahu lil ija lil istihbab an ce a sanya sallah ne a matsayin musahabi ba dole bane kenan so koda da tsananin zafin rana din bai zama dole dole ne ba a ce sai mutane sun sanya sanya abin amma in suka yi za su samu ladan wannan sanya sallah din shine ma'anar kazance shi musahabi wa hakal qadi iyad wa ghayru al qadi iyad da wani sa sun kaito mana anna ba'dhum dhahaba ila al wujub cewa amma wasu cikin malamai kuma sun tafi cewa wannan umarni da aka bara fa wajibi ne kenan saba masa zai warancin zuwa ga mai kenan saba wa Allah madaukakin sarki sai malam ce qala al-hafiz alhafiz ibn hajar al-asqalani ce duk sanda kake karatu ka jance qala al-hafiz ayi shiru to mafi rinjaye lokuta ana nufin hafiz ibn hajar al-asqalani malai ce gafalar kirmani yace kirmani ya gafara fana kalal ijma ala adamil wujubi ya kaito cewa wai an ijma'i akan cewa al-ibrad bi salati ba wajibi ne mustahabi ne wa qala al-badr al-ayni shi kuma imam badr al-ayni yake cewa fa in qulta mal qarinatu sarifati an wujubi da zaka tambaya menene dalilin da yasa za a dauke wannan umarni na manzon Allah daga wajibi akai shi matsayin mustahabi wa zahiru kalam yaqtadi alhalin zahirin hadisin manzon Allah ina hukunta wajibi ne wata kaida ce malamai suka sa usul fiqi ko cewa dukkan umarnin da Allah ya bayar dole ne haka dukkan umarnin da manzon Allah ya bayar dole ne shi ne ke cewa al'amru yaqtadi alwujub umarni a qur'ani ko a sunna yana hukunta wajibi ne sai suka ce mene wa fa illa ma qarinatin sarifatin ilal istihbab aw ilal halal sai dai an samu ta kalila da ta rage karfin wajen hukuncin ya koma musahabi to da annabi yace idan shaddal harru fa abridu bis salah idan zafi ya danta ku sanyaya sallar ku kaga umarni aka ba to in za dauki wannan ka'ida da aka bayar kenan sanyaya sallah wajibi ne to amma me yasa jumhurul ulama suka tafi akan cewa musahabi ne shi ne ainihin zai ba da amsa ce idan da za ka ce ya aka kauce aka kowa musahabi ƙultu malam aini mai sharin bukari sai ce sai na ce da kai lamma kancin illatu fi daf'ul mushaqqa tun da ya zama illar da ya sa annabi ce a sanya sallah din shine tun kuɗi tsanani ga mutane anil musalli game da mai sallah li shiddatil har saboda tsanin zafi wa kana dalika li shafaqati alaihi wannan kuma ya faru ne saboda tausayawa a gare shi tausayawa akan shi mai sallah din fasara min babin naf'i lahu sai zama hakan an yi ne dan amfanin shi mai sallah din sai malam ce falau kana lil wujubi yasiru alaihi wa yaudu al amra ala al mawdu'ihi bin naqdi to da ya zama a ce kuma abin umarni ya zama wajibi to ai da kuma sai ya zama shi mai sallar abin bai amfane shi ba da ya zama wani nauyi a kan shi an samu tanakuli kenan in ji aini kenan kun gane karatun in an ce umarnin an ba saboda musahar saboda kai ake tausayawa ko sai aka ce kuma ya zama dole akan ka to aka ga zama nauyi kenan akan ka sai ce to tunda haka ne kenan ashe umarnin da aka ba dole za a bankwara shi zama menene musahabi sai zama shi ne a matsayin tausasawa a gare ka kenan kun ban sha mun qalar jami'u afallahu anhu shi malam professor muhammad ali adam itobi yake cewa la yakfa da'fu hadha at-ta'lim raunin wannan dalili da aka kawo ba zai boye ba idil haqq anna al-amra bil ibradi mu'allalun fil hadith bi anna shiddatul hayr min fayr jahannam domin maganar gaskiya game da umarnin da aka ce a sanya sallah dalilin da ya zo a cikin hadisi shine saboda tsananin zafin rana daga hukuncin wutar jahannama ne ba wai saboda shi mai sallah a cikin hadisi ba aka ce saboda in ku fito za ku sha zafin rana ko in za ku yi kaza za ku yi kaza a annabi ya sa dalili saboda cewa fa abru bi salam fa inna shiddatal hari min fahi jahannama sai malam ce la dafa al mushaqqati faqat ba wadda a tunkuɗe tsanani ba ne kadai shi tunkuɗe tsanani zai shigo ne min fahawar kalam a dunkula a maganas amma ba a nassan hadisin ba to sai ma yake cewa walau sallamna falama lazamata bayna daf'il mushaqqa wa ijadil ibradi babu lazimi akan tunkuɗe tsanani da kuma samar da sanyawa din إذ المشقة التي اعتبرها الشرع عند الأمر بالإبراد تناسب الإيجاب ولا تعرض ولا نقد فيها فهم ولا تعلم ما لكي وقال ابن حزم ابن حزم يكي تيوا وإنما لم نحمل الأمر على الوجوب abin da ta ɗauki umarnin wannan akan matsayin wajibi ba لحديث خباب ابن أرت رضي الله عنه saboda hadisin khabbab bin arati Allah ƙara masa yadda wanda ba daɗe wannan ba za mu ji shi cewa shakawuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama mun kai ƙara wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shiddatar ramza na tsananin zafin rana mun kai ƙara saboda tsananin zafin rana yawwa falam yushkila sai maza Allah bai ba mu amsa akan karar da muka kai ba za mu kan hadisi yau insha Allah ta'ala yau sai ce to kaga wannan sai no a zamanin manzon Allah din ga tsananin ranar amma kuma annabi na yin sallah azhar da wurwuri wannan yana cewa ashe ita yin sallah mai kenan a tsana ibradi da sallah din menene kenan kenan ba wajibi bane Allah sai wasu na tafiya tafiya da mu wato tattauna ta malamai sai ka dan saba da isa ko ka tafi da kai nesa ka ji kamar an tabo waje daban shine ku lura asalin umarnin zahiri na fa'idar da wajabci to yanzu malamai da yawa sun ce musabi to me dalilin ku aini yana ganin cewa in an yi dan tausayi ne kuma ya zama wajibi akan kaga ya zama karin nauyi ne akan kaga bai zama tausaya ba shi kuma ibnu hazm to ya fi kusa da dalili ba inda yace wannan hadisi na khabbab ibnu arat wanda zamu ji shi nan gaba cewa zamanin manzan Allah ana sallah tsananin zafin rana har ba ma isa goshinmu sai mun sa riga ko yadi mun sa a goshi sai muka ji maka manzan Allah ƙara ko akwai matakin za a ɗauka sai manzan Allah bai ba mu an same ce a dai ci gaba da sallah a halin haka kenan manzan Allah a zamanin shi ana sallah kenan mene a tsananin zafin rana to sai zama kenan wannan aiki na ko ko wannan fatawa ta kabbabu da wannan wani manzan Allah ba karo suke ce sai dai a haɗa su kenan kun fahimta shi da zamu ji wasu malamai suka ce hadisin Khabbab ibn Arat an shafe shi wasu kuma sun hada shi cewa manzon Allah wanda zai nuna cewa in an yi azaban zafi ranar ma sallatar nan ba bata yi bane sai zama kenan an koma ra'ayin ga wannan kenan ra'ayi na farko cewa musahabi din ne kenan Allah sa an fahimta qala al-jami' fa Allahu anhu hayyo al-adam sai ke cewa wa fi ma qala ibn hazm an-nadar kaga anan bai tunkuɗa magana ba sai ce akwai abin lura a cikin magana ibn hazm la'anna rajih anna hadisa khabbabin domin abin da yake mafi rinjaye hadisin khabbab mansukun cewa an shafe shi ne bil ahadisin amiri bi ibrad saboda hadisin da suna umarni da a sanya sallah din kama sai a ci ta haƙiƙuhu insha Allah kamar yadda wannan taƙiƙin zo na gaba insha Allah ta'ala fala ya kunu sarifan lil wujubi da ka hayyo ba zai zama ya kau da wajabcin ba kenan amma magana gaskiya ni kan bangansu da dalilan da suka cewa an shafa hadisin khabbab ba saboda sai an samu tarihi tukuna za a mene za a tabbatar da shafewa in ko ba a samu tarihi ba abin da ke kai shine sai dai a jam'u kenan in ko za a jam'u to dole abin da jumhur suka tafi akan shi za a tafi Allah samu dace malam da ya ce walhasilu anna qawla man qala bi ijabil ibradi huwa al-arjah zance dai na gaskiya shine waɗanda suke ce wajibi ne a sanya sallah lokacin nan zafin rana shine zance mafi karfi li quwwati hujjati saboda karfin wannan hujja din fala samu da ce to kun ji matsalar farko shin wajibi ne ko musabi ne based on abu da makaranta cewa al-ibradu bi salati din ba wai wajibi bane mustahabbi ne akai din ina fatan fahimci wannan abu to kasancewar ɗan uwa ku ji an ce mu sahabi ne baya nuna kuma cewa wai mai wasa da wannan sunna din kenan kenan ya tabbata sunna ce ta manzon Allah al-ibrad bi salati lo fi shiddatil har to cewa mu sahabi wa malamai suna nufin cewa wai a shikenan a ba ka akula da shi bane hasali ma tana ga cin sunnoni da an gafala a mafi yawan kasashen duniya game da su ba ka ganin mutane suna sanye sallolinsu lokacin da ake tsananin zafin rana kuma ya kamata mutane suke ana cewa tsananin zafin rana an ce mene tsananin zafin rana kamar yadda mutane suke misusing na sanyi da ruwa da kaza sai zama duk wani irin sanyi da duk wani irin ruwa da duk wani yafi masu mutane za su haɗa mai sallah saboda kula da rashin dawa da malamai suka sa to haka wannan suna da muke kwani muke karanta cewa a raya ta ma ta sanya sallah din akwai zabi ba aka ce tsananin zafin rana da haka dole za a bar shi sai ya kai wannan tsananin zafin ranan ba kawai da an zo ana rana wadda ke normal bace wani ce ai an ce abin rubi salati sai ya kai mana sallah karfe uku misali ko biyu da rabi ina fatan fahimci wannan abu Allah ya samu dace kuma kun gode yana bukatar mutane su zama liman yana wayar da kan mutane sosai akan matsalolin dan in an ce jama'ar ana tsanin zafin rana za mu koma yin azahar karfe biyu da rabi ko karfe uku ina fatan fahimta saboda annabi ya ce fa abdu bi salati fi shiddatil har misali to kaga mutane za su iya fahimta saboda an fahimtar da su ba zai zama wani cece ku ce ba ko da za a yi dai sai dai a yi da zunubi ina fatan fahimci wannan abu Allah sa mu dace wasu malaman sun ta kokarin cewa ai a wannan zamanin babu wannan zafin rana din da haka babu wannan sunna din amma magana gaskiya za mu kanta matsalar mu je hikimomin da ya sa manzon Allah ce a sanya sallah din ba wannan bane kadai malaci al-mas'alatu al-khamisa mas'ala ta biyar fi ikhtilafi ahli al-ilmi hal al-birad fi shiddati al-har mutlaqun aw muqayyad bi man yusalli jama'atan aw ghayr zalika min al-quyud wannan umarni da aka ce a sanya sallah shin umarnin gaba ɗaya ne ko gaba ɗaya ne in za a yi sallah a jam'i ne wannan hukuncin ke kai ko ko da mutum shi kadai ne shi ma akwai wannan hukuncin al-ibrad bi salati akan shi a wani lokaci a lokacin tsananin rana kun gane yanwa eh shine sai in za a jam'i ne hukuncin al-ibrad bi salati misali in nike da zan salla a gida hmm? ko zan salla a office ina ko a waje misali idan tsananin zafura in shi ni ma zan ibradi ne duk da ba alwala zan yi a office misali har da AC ma ko ba haka ba to haƙi hukunci haka yana ko kuwa ya danganta daga wanda su fito daga gidaje a taru a wani masallaci ko mu tona abin ko to in ya zama sai na masallaci ne kaga bai hau kan masu ɗaiɗai ba kenan da kuma waɗanda already dama suna tare za su yi jam'i kenan ina fatan fahimta idan ya zama kuma umarnin da aka bayar mutlaq ne to ka ga shafi hawan da suke tare a lokaci daya kuma ya shafi hawan da ke zaune a gida shi ma kenan eh har da mata kenan ya shafi su su ma Allah samu dace to malam sai ya ce qala al-hafizu walidin al-iraqi walidin al-iraqi ke cewa fi hadha al-hadith istibab al-ibrad bis salah a wannan hadisi akwai karantar da musabancin sanye sallah بصلاة الظهر في شدة الحر وهو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت shine jinkintar da ita har zuwa lokacin da sanyi zai da lokaci zai dai sanyi wayan kasiru waju alhar ya zama tsananin zafin ranan ya kare wa bi qala al-a'immatul arba wannan shine maganar manyan malaman nan guda hudu wa jumhurul ulama da kuma mafi yawan malaman minas salaf wal khalaf cikin salaf da khalaf lakin aksar malikiya ala ikhtisas al-ibrad bil jama'a sai dai yan malikiya mafiya sun tafi kan cewa wannan hukunci ya shafi jam'i ne kawai fa amma al-mufrad suka ce mutumin da ke shi kadai fatuqimu fataqdimu salati fi haqqi afdal suka ce gabatar da sallah a farkon lokaci shefi wa kaza qala ibn hazm az-zahiri ibn hazm az-zahiri ya faɗi magana daidai da irin da su malikiya annahu yaqtasu al-ibrad bil jama'a cewa wannan ibrad din ya shafi jama'a ne gaba ɗaya kawai amma banda wanda suke su ɗaiɗai ko kuma wanda suke a tare a waje ɗaya an fahimci wannan karatun malin cewa hakan ibn qasim an malik anna dhuhra tusalla idza fa al fayu dhira'an fi shita cewa ibn qasim ya hikaito daga malik cewa sallah azhar ana yin ta idan inuwa ta riga ta fito idan ta kai ta samu zira'i a lokacin sanyi wasaifi lil jama'ati wal mufradi da kuma lokacin lokacin sanyi lokacin zafi zai zama ga mutum guda daya ko kuma mutane da yawa kun fahimta da lokacin sanyi lokacin zafi a dan malik lokacin da aka sallah shine lokacin da in ka gwada ilo ka ta fita da zira'i guda daya wannan ƙarin akan bayan lokacin sallah da muka yi yace to a lokacin za a yi sallah sai ce alama ka taba bihi umar bin khattab radiyallahu anhu ila ummalihi yayi haka ne gini zuwa ga abinda umar ya rubuta zuwa ga ma'aikatansa wa qala ibn hak abdul hakim abdul hakam wa ghayru ma'ana kitab umar masajidul jama'a amma al-mufrad fa awwal waqti aula bihi shi Umar sai zama abin da ya rubuta ma'aikatansa cewa idan inuwa ta kai mene zira'i guda ɗaya sai aka ce a yayi bayani zuwa ga jam'i yace amma wanda yake sallah guda ɗaya farkon lokaci shine fi dacewa da shi kun bayyanta duk hadisa mu karanta muna ga wannan karatun zamu fada hadisan zaki mana cewa annabi da zamu sabansa da khalifa har shi Umar din maza maza ke fara yin sallah azhar din amma Allah ka zai hikimar da ya sa rubuta cewa umma ɗinsa su bari sai in rana ta kai zira'i guda ɗaya ina fatan fahimta to kun wa galiba muka yi sallah haka ma'ana bayan jawabi daga ido ta haka kai zira'i guda ɗaya ko yau in ka kalli azhar gobe ka duba gani daga lokacin da rana ta yi zawali zuwa lokacin da ya sallah karfe ɗaya za ga ido za ta kai tsawon zira'i ɗin ina fata an fahimci wannan abin yana har lokacin da bai nisa ba da abin da umar ya faɗa ɗin maliki cewa qalibun albari wa ila hada mal fuqaha malikiyya min bagdadiyina to a dunkule malin suke cewa qala shafi imamu shafi ke cewa inna ma yusahabu al-ibrari fi shiddatil harb shuru'in an so a sanye sallah ne amma da sharda guda uku na farko a da sharda kai na farko an yakuna fi baladin hari ya zama gari ne wanda yake da dauke da zafi din ba zai a ce kamar mu muna turai ba misali ƙasar turai inda babu zafi akwai ƙasar ma da ba a gan rana wata shida aka ce gaske ne ko akwai ai wata shida ba a gan rana malam tafa don ma tillan wata shida eh ikon Allah Allah mai ikon wala eh fitulu kawai shine sai gari ya haske to kuma shi noma tana yi to ai an ce wai sai a noma ana bukatar rana ko ko in ji masu agri ko ba haka ba to kuma su ba rana da dare ne wai lullumi ake koko dai ranar ce gaba ɗaya babu dare ne dare ne gaba ɗaya ikon Allah Allahu akbar Allah ɗai gari ban ji bahaushe to kaga yanzu irin waɗannan za ka ce fa amri dubi salati mai za su ibrahim a cikin sallah kenan kun fahimta to ta yi wa samu su garukan wanda ba su da irin waɗannan abubuwa ɗin kun fahimta ba su da mene ba su da wannan zafaran don haka imamu shafi yake cewa to za a yi hukuncin na hawa kan sharɗan ibrahim bi salati na farko shi ne mai zama akwai zafin rana a wannan garin kamar garin makka da madina da hijaz suna fuskantar irin wannan tsarin zafin rana din kusan sun kalwar kusan all the time ma da rani da damuna ko yanzu ka je kaga mu ba ko shi ake zamu to su ko yanzu ka je zaka tar da rana dau dau dau haka shi sa galiban laraba sun fi aiki da dare sun fi yin abubuwa da dare da rana za ka sami duk suna bacci galiba wanda ba ba su aiki a wasu ofisoshi amma da za ka kowa ya fito ana tarkoki saboda tsanin zafin to shi ne ka ce shar'i na farko in ji su ne sai ya zama mai garin yana tsanin zafin rana sannan za a riga wannan al'ibradu bis salat to mu yanki mu na afirka ya za a ɗauke shi yana fuskanta wani tsanin zafin rana kamar mu najeriya muka kalli yanayin mu gaskiya yanayin mu wata in muka average yanayi muke da shi mu a Najeriya in ma ka gan tsarin zafin ranar to watakila shi ne sai wani lokaci bazara gab da damuna shi ne ma za ka yi samun tsarin zafin ranar watakila a wajen amma kana fita nijar nan wajajen sahara ga suna fuskantar wannan tsarin zafin ranar ko da ke kuma nan in ka je katsina suna da irin tsarin zafin ranar da sokoto ran da ya sauko ta na farko na ji kamar ana gasa ni mala da ce zan iya ma zama a garin nan kuwa da maiduguri su da su an haife su a can sun yana suna iya zama ba wata matsala sun saba to shi ne duk da haka kaga irin wannan akwai su wani kaza ce kai yau gari ya yi zafi ko wannan kuka da wannan zafin rana to kaga wannan sun samu shaɗi na ɗaya na haɗa zafin rana ɗin na hada ma'ana na jinkirta sallar azhar kenan shine zama garin da ake magana ya zama yana da tsanin zafi rana ijmalan kenan wa qala shaykh abu hamil juwaini wa ghayruhu yusahabu fil bilad al mu'tadila wal barida aidan idha ishtadda al har har yau a garuwan da naturally su ma suna da matsakaici ne kan wa Najeriya kenan a mafiyan garukan mu da garuwan kuma da suna samun sanyi kamar kasashen ne kamar Afghanistan Iraki Tajikistan Pakistan da wannan abubuwa din kun ga su kuma suna da sanyi sosai ko ba haka ba to har su ma idan an sami irin wannan yanayi na tsananin zafin ranar to su ma ya halasta su bene su hada sallah ai su jinkirta sallah din asali shar'i na biyu malam ke cewa an tu salla fi jama'a shine ayi sallar kuma a cikin jam'i falau salla mufradan wannan ma kanta magana shafi'i ne falau sallamu furadan da a ce mutum shi kadai zai salla fataqadimu salati afdal to a nan ya salla ya gabatar da ta farkon lokaci ce fa falala ina fatan fahimta to malam nauku yake cewa an yaksuda nasu jama'ata min bu'din ya zama kuma jama'ar da za a yi ya zama daga nesa za a taso ba daga gidaje ba da kan masallatan anguwanmu da ka fito kulka shige masallaci falau kanu mujtami'ina fi mawdi'in da a ce za a ce ga mutane suna tare a waje guda ɗaya muna zaune a ma'aikata guda ɗaya ko kuma muna zaune a kamar a ce munan makarantar kaga kamar ya zama society haka eh ko kuma kuna tafiya ne ku goma ko ku sha biyar haka sai zama ku lokacin sallah yayi to anan sai malam ke cewa fa taqdimu abdul suma anan ba za su kalli wannan tsanin zafarar ba yin sallar a lokacin shi falala na hudu malaki ce Allah ya ji dukin nan yamshuna tahtahu ya zama ba su da wani abu da su tafiya karkashin shi wanda ya kare su da zafin rana yuqimu yuqimu yaqihim har wanda ya kare su da tsanin zafin rana fa idza talla shartun min ash-shurut idan aka samu sharadi daya bai cika bakin sharadin da gabata fattaqdimu afdal gabatar da sallah din shi fa falala inji imamu shafi'i jama'a ina fatan kun fahimci wannan abu ko ga lissafin ai idan zama gari ba mai tsanin zafi ba ne kenan idan ya zama mutanen kuma fitowa za su daga masallaci zo su taru a masallaci ba ina fata mahimta idan ba jami to wadda in ba a wannan aka samu to yi musalla a cikin farkon lokaci to malam ce shi ne falala allah sa yin wasu fanci abin nan to malam haka ya ci gaba da tattauna wannan magana cewa abin nan to magana gaskiya bayan dogon bincike tattaunawa akan wannan matsalar shi ne illolin da ya sa annabi ya ce a yi sallar azar a sanyaya ta shi ne na farko wanda na sai zuciya fa'in na shi na talharri min faihi jahannama shi ne illa da annabi faɗa sannan sai wata ruwaya da annabi ke cewa ku sanya sallah domin a wannan lokacin ake rura wutar jahannama ɗin sakan huroto jahannama idan ya zama illa shi ne wannan kucin na wutar jahannan ba wancan sauƙi da malamai suke faɗa ba to zai zama kenan hukuncin wato jinkirta sallah da mutum guda ɗaya da jama'a dokuncinsa guda ɗaya ne ina fatan fahimta da mutum ɗaya domin duk illar umarnin umumi ne bai kasa sai jam'i ba kuma illar ba wani abu ne da yake za a taso ɗaya a ta da shi ba illa ce umumiya ita ma cewa hucin wutar jahannama ta ko ba ta suke wata wani waje da wani waje da gida da jam'i da masallaci duk abu guda ɗaya da mutum da jam'i duk guda ɗaya duk abu ɗaya ne don haka maganar gaskiya abin da ya fin jaye kamar da dogon zance ne zan takaita mana ne shine cewa wannan umarni da manzon Allah bayar ya shafi kowa da kowa ne ya shafi na zaune a gida in dai ana wani tsanin zafin rana to ka kauce wancan hucin wutar da annabi ya faɗa a ringa yin sallar a lokacin da aka jinkirta amma ana jinkirta sallar azhar din an bince wani abu to zuwa daidai yaushe lokaci ya kamata an jinkirta za a kai ta gab da la'asar ne da an gama sai la'asar wasu malaman suka ce haka amma malam suka ce to ai kuma ko da ka ce haka din annabi da ya kawo karatun ba a taɓa samuwa ya irin haka ba zai zama an yi jam'i kenan an gama azhar ayi la'asar da an yi haka da sabai sai rubuto mana wannan abin da haka wannan karatu ya faɗi kenan wasu ka ce a'a za a kalla ne a ba a samu idan mutum inuwar shi ta ƙaru da rabin ƙama rabin tsayuwarsa so gaskiya babu wani abinci ne babu wani hadisi da tantance ina ne tsayawa sai dai abin da aka ce shine a samu kadarin zafin ranar ya fara sauka to daga lokacin ya halatta a yi sallah din kuma karka ɗauka za ka yi sallah ne babu zafin ranar kwata-kwata a akwai shi amma bai kai wancan da fara da ta karfe goma sha biyu karfe ɗaya karfe biyu ba bai kai wannan zafin ba kuma musamman a halin muke ciki yanzu wato maza Allah maza Allah jama'a idan kana bibiyar kafafen bayanai za ka ji ayyukan lokaci na bazara har malaman kimiyya kula da lafiya suna cewa daga karfe kaza zuwa karfe kaza mutane su rage zirga-zirga a rana wahala ba ku taɓa jin wannan ba inda kuna ba za ku tuna cewa daga karfe sha biyu mutane su rage zirga-zirga har zuwa kamar karfe uku suna fada kun gane saboda lokacin zanar ta yi zafi dan adam idan yana yawo a cikinta tana iya haifar mai da matsaloli a cikin rayuwarsa kun gane ko da aka kaga wannan in ma abu ne ya zama kimiyya ce ko ko wata falala ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka abin da ke cewa sunna ne dai a ringa raya sallah dinnan da kai kaɗai da jami'i duk hukuncin abu guda ɗaya ne sai dai yanzu idan muna so mu raya sunna ya za'i kenan mun saba sallah karfe sha biyu da rabi ɗaya saura kwata ko karfe ɗaya ko kuma yanzu ya za'i kenan ga kuma yan ɗariƙa sun ɗauki wani abu guda ɗaya wanda yin sallah a wani lokaci da in ka kai ta karfe biyu ko biyu da biyu ka yi kamance da yan bida domin su sun mai da abin constant akan haka kaga mana mene tsaka mai wuya sannan gamsar da mutane masu banci abin shi ma wani sabon aiki ne ko banci abin to abin da ke kanmu shi ne karantarwa idan dai har wannan sharɗar sun cika ana tsananin zafin ranar to wallahi suna shi ne ai wannan mu dama a nan darul hadis idan suna ta tabbata da dambe da sulhu da fahimta da haka muke tabbatar da ba ran abin da ya shafe mu za mu karanto dalilai mu faɗa sai mu ci gaba da aiki ya rage za ka je ka yi ta bincike har sai ka gano ina fatan fahimta in ka gano alhamdulillah ba gano mu za mu ci gaba mu tsaya ba kuma ci wani abin ko ko wannan suna kamata a raya ta amma mu sani a kiyaye zaɓi ɗin saboda sakacin da muka ga ana akan hada sallah kan sanyi ko ruwa yayi tsanani har ta kai da lokaci ya kamata a inkari sosai akan masu irin wannan abubuwa din kowa jack and harry kowa da ya hada sallah kowa ma zai ce a hada sallah malam a fada ne ba fada ne kawai kuma shi ma mai ba da umarni a hada sallah kowa kunun haka malam an fi ruwa fa yanzu an ba ruwa fa in an gama kuma shi ma wajen je abin da sai gana ta faɗa an fi ruwa fa ko kuma ana yabi abin da ya zama babu tsari ba malamin su babu abu da haka nan ba to shi ma haka wajen hada jinkirta sallah azhar din a kula da tsanin zafuran da annabi ya faɗa misali yau ayi rana amma wani ranar mutane ba sa kalanta a matsayin mene tsananin rana to wannan ba zai sa mene ba a ci hada sallah amma an bai wannan kaidin bai yanzu gobe da an dan wani ranar wani bai sani sai ya ce ai za a jinkirta sallah kun fahimta ana nufin abin da zai fita mene ya fita daga nature daga ɗabi'ar da aka sani ya zama ya zama wani sabon abu lokacin shi samu annabi malamai suka ce ai ba a saito da yawa yana yin wannan abun ba ya zama time to time ne yake wannan abu in an samu wani irin tsanantar zafi din don haka ina yaukiyar rayuwa su kula da wani abun ba za mu kin wannan suna ba ta tafi daga manzon Allah sannan ba za mu buɗe kofar da wasu za su yi wance a cikin wannan lamarin ba sannan kuma wannan abin na wucewa sai a koma asali wanda shine babun farko da mu karanta yau insha Allah ta'ala jama'a an fahimci wannan karatun Allah shi datar da mu ko sai mu koma cikin matani ko to imam muslim yace babu babu babu taqdimi zuhri fi awwal waqti fi gari shidatul har malan ce babun da zai bayanin mustahabbancin gabatar da sallar azhar fi awwalil waqti a farkon lokaci sai ce fi gari shidatul har a lokacin da ba na tsananin zafin rana ba to a wannan lokacin abin da ake so shine mene gabatar da sallar azhar a karan farko a lokacin ta na farko jama'a fahimci wannan abun ko malam sai ke cewa wa bisanil muttasil ila imam muslim bin hajjaj al-mazkur awal kitabi qala haddathana muhammad bin musanna wa muhammad bin bashar kilahuma an yahya al-qattan wa bin mahdi wa hawala sanad qala haddathana bin musanna qala haddathani yahya bin sa'id an shuba qala haddathana simak bin harb an jabir bin samura hawala sanad qala haddathana ibn musanna wa haddathana abdurrahman ibn mahdi an shuba عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر إذا ضح ضحت إذا ضحدت الشمس مسلم يتي حدثنا محمد بن مثنى مالم محمد بن مثنى يا بام حديثي ومحمد بن بشار ده مالم محمد بن بشار كلاهما سوبي مالمن نوا أن يحيى ابن سعيد القطان daga malam Yahya dan Sa'id al-Qattan wa ibn al-Mahdi da kuma Abrahman ibn Mahdi hawala sanad muslim sai ya nan sai koma wata makaranta yace qala haddathana ibn musanna hawai ibn musanna ya bani hadisi qala haddathani yahya ibn sa'id yahya dan sa'id ya bani hadisi an shu'ba daga imamu shu'ba qala yace haddathana simaku bin harbin simak dan harb ya ba mu hadisi an jabir bin samura daga jabir dan samura wa hawwala sanad malam muslim ya saki hanya da ce qala haddathana bin musanna hawi ibn musanna ya ba mu hadisi wa abdurrahman wa haddathana abdurrahman bin mahdi malam abdurrahman dan mahdi ya ba mu hadisi an shuba daga shuba an simakin daga simak an jabir bin samura daga jabir dan samura qala ce كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzon Allah tira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kasance yusalli zuhura yana yin sallar azhar idan dahdati shamsu idan rana ta yi zawali shine dahdati shamsu ai idan malati shamsu an kabiri sama da zarar rana ta yi zawali a wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallar azhar jama'an fahimta ko مالك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة abubakar dan abu shaiba ya bamu hadisi qala haddathana abul ahwas yace abul ahwas ya bamu hadisi waye abul ahwas shine sallam ibn sulaimin sallam dan sulaimin da wannan suna dadi ke ko sallam ibn sulaimin shi sallam baban shi sulaimin duk madda ta zaman lafiya kaga ba samu rikici a wannan gidan ba kuwa shi sallam baban shi sulaimin Allah samu dace an abi ishaqa daga abu ishaq as-sabi'i kenan an sa'id bin wahab daga sa'id ibn wahab an khabbab ibn arat daga khabbab ibn arat wannan wani sahabi ne mai kima da daraja ko za a tuna khabbab ibn arat manuwa khabbab ibn arat eh wanda aka gasa kamar tsire eh ya jihadi aina munin mu'azzabina wannan haka yake khabbab ibn arad mallan ya dan ka ta bar mu gani nan yake cewa khabbab wa abu ma'mar abdullah ibn sabkhara wa qais ibn hazim wa masruq wa ajra wa alqama wa kaza wa kaza wa huwa suka ce mata sanata 37 wa ibn 73 sanata sai ce wakila ibn 63 wa salla alai ali bin abi talib ya mutu a shekara ta 73 ali dan abi talib ne masa salla wa kana min al muhajirin al awwalina shi khabbab din ya kasance daga cikin wanda suka yi hijira na farko farko qala a ibn sa'ad ibn sa'ad yake cewa asaba sibiya fa bi abi makka sibiya an taba kamo shi ne a matsayin bursunan yaki asali da ne amma aka kamo shi aka sai da shi a garin makka sun mahalafa bani zuhura daga bayan yantu ya zama muhalafa da banu zihra alliance na kabilu haka ko sa kamar munan zarin wa an gai alliance tsakanin kabilu shi yasa zage zage gaba ɗaya ba duka ne kowa ba zan zage ba dan kaga mutum da mallanci haka kun gani akan wani abu a lokacin da lokacin ana neman jama'a bare bare su ma suna da shi kowa na da na irin wani abu shine baki da ke zuwa zariya sai ka samu wasu kabila masu karfi a gari sai ka ce ku kulla kawance da su kai ma ka zama nasu zama naka kun fahimta a lokacin kai suna sai ka je ka ga babban kabila sai baka ragon suna in ya so sai a maka mark maki irin nasu kun ci zake da mallawar rago akwai mallawa rago su ba asalin malla ba ne amma zama ya sa sai muhalafa da mallawa eh sun nuba malli da kakanninsu su galadi masambo sun gaba su raguna ana yan ana maka masu zana amma suna ta tutiya su ne mazage-zage da abin nan kada a shiru kawai mala Allah wani lokaci aka bantaro tarihi wani zai addamba da shi Allah in aka bantaro tarihi ba wani sa'in damba da shi kai dai a shiru kawai to da in aka je gari ana irin wannan muhalafa din Allah samu dace yanzu baka san in ka je ilori zaka mutun da kuzane kwaya kwaya haka amma ba fulatani ne ko bai jin fullanci sai yarbanci da zuma wani ya zo min daga Lagos ya zo da yaro aka ce amma kai daga nace ilori dan ilori shi shi bai rabe ce kai ba bai rabe bane isha ya zan ce aka ce kai ba fulatani ne ce shi ana ga mai haka da yana ce kware ga kira halitta kana ta nuna kai mai asalinka amma shi bai san komai ba sai shi bai rabe ne za ka muna da wasu ke zagi su a matsayin zage zagi na amma da banto tarihin kaga za a ɗan waje da su kenan su wancan da yarma za su ɗauko rikici za ce ba garin ku bane kuma to gara abin tarihi ma abuwa ko ba ga Allah shi kiyaye to wannan kenan suke cewa to sun muhalafa bani zuhura yaje muhalafa da kabilar bani zuhura kabilar su Abraham dan Auf kenan wa aslama qabla an yadkhula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dar alqam kuma ya musunta da dumudumi kafin manzon Allah ya fara shiga dar arqam ibn abul arqam suna mitin a boye wa kana min almustada'afin alladhina yu'adhabuna bi makkah yaka ce wanda kira ga cin wanda suke masu rauni waɗanda akan ga azaba a garin makka Allahu akbar malan awai malike ce wa kal barudi annahu aslama sadisa sitta barudi ya haketo cewa yana cikin na shida da shida na shidan musulunta na shidan musulunta amma wannan da wahala ya tabbata waka ibnu albar fil si'ab ibnu albar a cikin si'ab ya haikaito cewa an naushe da siffai ma ali bin abi talib da aka zaki siffai na cikin tawaga ali dan abi talib radiyallahu anhu qal an fahimta ko malam kuma ke cewa wa salla alaihi umar wa salla alaihi umar wa qala abul hasan ibn asam as-sayy annahu lam yashar siffaini mana'ahu dhalika mardu an ce bai samu yakin saffin ba saboda ba shi da lafiya wato shi khabbab mukeri ne a zamanin manzon Allah yana da kira ya musunta dimdimi to kuma makeri ne har ya zama mai gidan shi yana mai azaba a wani lokaci din in ba ku ta kamar da ake faɗa bayan shi saboda azaba ta aka masa sai da ya zama kaman bayan ici gaba ɗaya jikin shi ya kanannaɗe fata jikin shi don kwantar da shi ake akan wasu duwatsu masu zafi aka ce har maikon jikin shi na kwarara akan wayannan duwatsu masu zafi din ana cewa sai ya kafirce Allah sai ya zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma hakan bai sa ya kafirce Allah ba bai sa ya kafirce manzon Allah sallallahu alaihi ya zagi manzon Allah ba kaga ashe wuya ba ta hana addini jama'a sai dai in jahilci ya mutu shine abin da ce kudade da arna ke kashewa a duniya da Najeriya da America da Isra'ila da Vatican fada fafaroma duwannan kudin suke kashewa da mu musulmi wajibinmu ba wani bafin latari kwara daya ko ba haushe kwara daya ko bai rabe kwara ko wani musulmi dai ba wanda zai zama kirista amma abin da ya sa kaga mutane mu ana bin su daji ana mai da su kiristoci da kudade saboda jahilcin da ke tattare da su ne da talauci amma in a kuce akwai ilimin addini shi talaucin ba zai tasiri wajen barin addinin ba amma in akwai jahilci to talauci sai taimaka shi kenan sai ga mutum zai barin addinin nashi na musulunci jama'a na fatan fahimta na faɗa wa'annan abubuwan da ake mana a ƙasar nan da a ce musulmi ba zama marwata ba masu kuɗinmu da ba zama marwata ba ina tabbatar muku jama'a wallahi bayan da samu wannan matsalar da ake ganin su yanzu amma masu kuɗinmu su rike kuɗinsu masu mulki mu suna tsoron su danganta kansu da addinin musulunci su taimaki addini yan siyasa mu ba ruwansu da mu wannan katin suna jin da sun roce a shi matsalar har za a usazan suna ta kokari fa suna ta kokari fa shikenan abin da ake yi idan ka faɗi abin da bai masa ya ce kaga in ta ko malaman nan ba sa bincike sun cika zafin kai ba wannan kaza si wallah ina ga muku na rantsa muku da Allah kuɗin da ake kashewa don addumiyar da musulmai mu a ba mu 10% ɗin shi a gani na rantsa da Allah ni kadai ba ta da wasu ba a bani in haɗa tim ɗina mu danna ƙasashen suka gani kaga abin zai faru wallahi tallahi a ba naira biliyan biyar kawai biliyan biyar kawai ka gani idan ne jalilta ba zama musu matsala ba idan yankin inyamurai bai zama musu matsala ba just 5 biliyan ka gani a ji a samu ta tankanen mai santa lafiyayya da tsare-tsaren da komai na taɓa yin wannan na ga wasu na ba da shawara ga wani mutane in musulun refreshin wane ne na fatakwal ɗin nan suna ƙoƙari amma na ce ku ƙara ba kyakkyawan fula a cikin tafiyar taku chairman din na jihar Yobe shi ce babu kyakkyawan plan akan abin nan lokacin da nake fatakon na shirya samun tawa santa din lafiya a wajen na je na dabki waje lafiya a lokacin Allah cikin ya al'amar yana da ko ya rasu sakataren gwamnatin Umar Musa yana da rashi ba ku san ya al'amar ba da rashi ko Allah shi Allah ƙara Allah saka mai alkhairi a lokacin mun shirya lokacin za mu je za su yi mana hanya wajen gwamna a lokacin a ba mu wannan wajen mu gina islamic center a wajen abu na farko da ake bukata kenan a samu islamic center da amsa islamic center to a yi ajujuwa karatu tun daga nazari har sakandare har jami'a a wajen na farko sana'a kuma duk wata sana'a da ake zama an providing a wajen akwai hostel na maza akwai hostel na mata akwai kaza kaza kaga abin da biyu baya wallahi tallahi kuma haka kurin ba wani amma mutane suna za su musulunta ba da ka taba ka ce kaza shi ce ni fa shi ce shi addini fa bai dame shi ba fa shi I'm not the pastor I'm not the pastor wannan abin ka je ka samu pastor ku ta yi shi ma wato addini ba ma sai dauki addini ba wai matsalar ka je ka samu pastor shi ke da wannan case din amma shi matsalar ta tsara addini ma ma case din shi bane to amma mun zauna mun kin ba da kuɗin mu ba kuma abin da kuɗin za su yi mana ina faɗa wannan ba abin da kuɗin za su yi mana yau ba dangote ne kuwa kuɗi afirka ba to ku gaya mun amfani kuɗin shi bai taimaki allah ba mai amfani kuɗin in dai abinci ne da sa riga da zai yawa ko bai zaunin kuɗin zai ci kuma zai wannan yawa ina fatan kwanci wannan abu to mai amfanin kuɗin da baka taimaki allah cikinsu ba ban face dangote na taimakon addini ko bai tawo dan ban sani ba ban sani yayi ko bai yi ba amma na buga misali akan shi ne saboda shi ne hukun da kowa an faɗa zai fahimta amma mun san da zai ɗauko 1 over 10 10% kenan na kuɗin shi ba addini babu shakka addinin musulunci zai haɓaka muna da su muna da buwa abdul samad muna da rahamaniya muna iya rano muna da gano rana yanayin shi ta bai na gare shi mai kifi na yi an tuna yi abin nan a fito da kuɗi ka gani yadda a taimaki addinin allah malaukin sarki ga cewa an yaɗa addini ya bazu ko ina yanzu wannan karatun da muke akwai yadda ya kamata a yaɗa shi mutane su kan sai waye a samu abin nan amma karancin kuɗi ya sa sai dai tsaya nan wajen wajen da ake sai dan wasaf da ake dan tuwa shi kenan kawai amma yadda abin zai fantsama ba wannan kuɗin wanda ka tunkara zo taimaki abin sai ga kawai zaka mai wayo da shi da kudin shi ya shirye cikaji ya sai gado mai AC da da duma madami kawai zaka zo ka ce taimaki wani addini addini ai naku ne ya usas ko ba haka ba shine lisanul hali ke nake hukuntawa da haka yanzu waɗannan abubuwa da kuke gani ana mana akwai abin takeici ƴan uwanmu da ake kai mai zawa kafarai sai dai in zuciyarka matacciya ce gaba ɗaya shi ne ba ka ji ciwo ba a wani ɗan wanka ba fulatani yana fullanci amma an naɗa mai cross a wani ɗan wanka ba fulatani da ƙur'ani ko ɗan wanka ba nufe a nuna maka shi gashi nan da musulmi ne ganin amai da su abin nan ko bahaushe ko kuma wani kabila an fi dai ɗauko na arewa don mishan ɗin akan arewa ne mishan ɗin akan arewa ne mishan ɗin na farko ya karye ya 2020 da ake lissafi ta karye masa bata samu abin da ake so yanzu an ƙara sun ƙara wani sabon style da wani sabon salo ana kuma shiga cikinmu amma muna zaune muna bacci abin da ake bukata kawai goyon baya na farko a bada kuɗi na biyu shugabanni masu iko su sa su ba da gudunmawa da sa baki a yi su daina jin tsoro in lamta mutu bai saifi mutu bi gairi in baka mutu ta kobe aka mutu haka akan gadanka mutuwa ɗaya ce kuma sai ranar da kai sai ranar da Allah ya ta zuwa kai mutu da za ke bin labari wani wakil nafa sun kama shi sun kama ɗan uwan suna chatin da shi ogan yan kidnapping din ya zazzagi ogan nasu sai ta zagin ai za mu haɗu da kai ce in kun isa kaza da kaza ya aka yi tsautsayi ya sa sai kai kuɗin fansa sai suka kama shi shi ma ce dama kai ke zagin uwa za ka ci uban ka koyo ka zo aka kwantar da shi aka zo aka sa jigida a kan shi aka ce dan ka yau ba kai yau yau din fasa kanka sai ce ashirin shi yana hannun Allah ne in Allah ya ga dama ne mutum Allah bai ga dama ba zai mutu ba ce dan uban karanka na hannun mu ne ce ni da abin da sani raina na hannun Allah ne sai ya ga dama a mutu ina fatan fahimta suka ga mazage-zage suka ɗage shi aka ɗaure mai aka tafi yana nan kuma wani aka ba gadi ya tashi wani ina son rice kakka sakin magana bacci nake ji ka ji fa wato Allah yana maka cewa yana son wanda ya da shi mala shikenan kawai sai bacci ya kama shi ci mai gadin ya sa hannu da bakin kunkwance ya ajiye masa irin ya tafi ko sisi ba bayar ba ya silale ya koma gida kuma mutuwa sirrin da Allah ya tamala sai in Allah rubuta maka ita shi sa babu bala'i a cikin rayuwa irin wani mutum da mugun matsoracin tsiyamala shi sa annabi yake ta domin kanta muka bukhari in za ku tuna Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajazi wal kasali wa min al-jubni tsoro masifa ce annabi yana tsoron Allah karba shi da zama kada ya zama tsoraci ba ma akwai wanda sun san gaskiya suna sadar addini amma suna tsoron wani abu na duniyarsu ne ba sa hannu a ciki ba to malam kuma ba hikima ne ai ba sai kun zo kun zauna na dauke ku a kyamara ba ku kira mu ko ku aiko wani ya ustaz to ga wannan kaza kaza na ana kaza kaza kaza akwai hikimomi da ake fa da yawa wanda akwai taimakon addini kuma mai dan ne sai mun boye bayan ga kiristoci a Najeriya right din mu iri ɗaya ne a Najeriya ba su fi mu fi su ba right iri ɗaya ne suna taimakon mutanen suna taimakon addinin su dan me su suke muna mu sai zama laifi ko irin yan kwangilan a samu organization irin wannan duk da su organization din ma su ma suna da nasu matsalolin in an ba su ba sa yi sai samu kungiya kaza a bata kwangila a ba su kuɗi sai je ƙara mata ya sai gida a Abuja ya sai gida a Kaduna kwasfani ma kaza da kaza kaga suna kashe gwiwa masu taimakawa masu ma amma ko masu in ma ba za ba to kai ka ɗauki magana a kan musuluncinka ka ce malam ku je ku yi min dizayin yadda za a yi da'awa ku kawo mun aka suka ce to waye zai sa ni zan financing amma ni shugaban kwamitin misali zai ka ci gaba da wani abu akwai yi daban daban da haka mu abin ke cewa jahilci shine ummul haba'is da mata yake abin nan amma wai dan azaba ko talauci bai taba samu tebar addini in dai ya fanci addininsa banu isra'ila da annabi yake cewa akan kawo mai sha zarto ana tsaga mutum ana cewa bar addini ce ba zai ba addini ba har sai an tsaga shi gida biyu khabbab ibn arat wanda ya jawo wannan karatun ku duba fa yadda za a kwaye mai riga fa a je a kwantar da shi a wannan tsananin zafin ranar wanda da riga ma ya ka kare da ita kana inuwa ma ya ka kare amma ka za kwantar da shi ana mai azaba cewa sai ya kafurce Allah da manzon Allah amma wanda bai sa ya kafurce bai kafurce ba bayan shi har da ya warke sai da ya zama wannan kamar ice haka aka ce ya zama bayan nasa duk ya kanan naɗe ya kanan naɗe amma wani bai sa ya bar addini ko bai sa ya mutu ba ko masu tauran mutuwa ina fatan fahimci wannan abin har wata sai na umar ce khabbab don suna ga cewa sukan masa azaba kafin yan musulunta ya ce ko za ka nuna bayan kan gani ya ce kana so ka gani ya ce sai ya yi mai rigar sai gaba sai umar ya fashe da kuka umar ya tuwa fa ya musulunta al-islam ya jibu ma qablahu amma yana ta ya ake muka wayannan mutanen azaba ina fatan fahimta yana ji ciwon dana shi yasa dama kaka fara ake sharri dan ko ka tuban ka tana sai ya bata maka rai shi sharri ba ko ka tuba in ka in ka tuna sai ya bata maka rai to khabbab ibn ratira tarihi ya taba zuwa wajen wani mai gidansa wanda na manta sunansa ko umayya ne na manta ne wanda ne kira bin shi kudi ya mai kira bai biya shi bai ce ka biya ni kudi na sai ce dan da zaka ce biya kudi ka bari mana ba kuna da annabi ku ya ce an je lahira kuna da karam bari mun je can ina da kudi duki a can lahira ma zan baka ka bari an je can ka amsa sai ce mashi kamannin duniya kamannin kiyama yadda gani babban mutum a nan duniya a lahiran ma da kuke cewa an je ai babban mutum zan tashi shine Allah ce mai shi afara aita lazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al ghaiba am ittakhadha inda rahmani ahada kalla sanaktu ma yaqulu wa namuddu lahu min al adabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'tina farda ina fatan fahimta Allah ce baka ga mutumin da ya kafirce ayyuka bai ke cewa wai za a bashi dukiya da a lahiran ban an ce sai ya zamu dukiya da ce Allah ya ce Allah ce mun yi alƙawari shi ne an rubuta haka da shi ina fatan fahimta ko ko min Allah ce rabu da shi da surutun shi zai mutu ne ya dawo shi kadai wajen mu ƴaƴan da matan dukiya kuma za mu gaje su sai da muka dama da su ina fatan fahimta wannan abu to shi kabbabu dan aratin nan Allahu akbar shi ne wata ran ya tara dukiya ya tara dukiya ya tara dukiya ya yi sadaka ya yi sadaka ba ta kare ba ya yi kaza ya yi kaza ba su kare ba sai fashi wajen aka zo ana tambayi sai fashi da kuka ya ce na tuna lokacin da ɗan uwama mus'ab ɗan umair ya mutu likafan da za mu iya lubbin da shi ba mu da shi likafan da za a binne mus'ab a lokacin umar kudin shi ba su zo ba hijira aka yi haka na hannu rabbana abubakar babu kudi sa'ad dan abu biyar asu babu kudi abrahaman babu duk haka ba wanda zai kawo da kafan za a sa mashi fa sai dai sai dai ciyawa aka rufa kafan khabbab dan arata abin nan mus'ab da shi yace to yanzu musu khabbabu mu ƴaƴan talakawa a garin makaɗin ma gashi muna da kudi marsa da zamu da su ma shi sa annabi ke ta lal faqar aksha alaikum ba na ji muku tsoron talauci in dai da addini talauci ba zai mana wahala ba ba zai lalata mu ba amma dukiya ta fi lalata al'umma fiye da kake tsammani da jin daɗin duniya kun ga tsarin da aka ɗauko a duniya yanzu wani mummunan tsari ne wanda ba taɓa masharrancin tsari irin shi ba amma mutane ba su sani ba wani masharrancin tsari ne shine za a salale maka addini sai a turo maka jin daɗin duniya wannan fulani tsararren haka ake duk abin da ake sai an sa maka baƙin jinin addini har musulmai akwai waɗanda ba sa son a yawaita maganar musulunci sunna kaza ba sa son a magana haka kuma suna ganin wannan zai hana jin daɗin duniya zai hana zaman lafiya a cikin musulmi balantana maka ce aljihadu fi sabilillah wayo ka tsokalo magana kalmar jihadi ma na so a yi wafi ɗin da yadda za a shafe ta ƙur'ani ma da don haka in ka zo tafsirin tauba ba ko da malami zai maka tafsirin tauba ba yanzu da sotar amfani wallah ba ko da malami zai fassara ba in kuma ya fassara sai dai fassara ya wuce amma ba zai sharhi ba saboda mu da kan an kyamatar da mu haka ka je ka tadda maiduguri mai faru mutane masu riko da addini zafi akan addini da aka shiro tsarin shi sai aka je aka shirya aka bullo masa ta wannan sharin ta wajen wani wawa daga cikin su shine Muhammadu Yusuf yazo aka yi wannan abuwa din yanzu tsangayoyi da ake Qur'ani duk sun mutu tsangaya mai mutum 1000 mai mutum 700 500 ba ka je ka samu mutum 100 yanzu a ciki ba kaga illa ta farko kenan ina wannan kishin hadda yanzu duk ba shi a Maiduguri da kowanne gida alarmomi wasu iyaka ga sana a gidan yanzu an kashe wannan a ciki maganar shari'ar musulunci fa maganar gwamnatin musulunci fa an kashe ta azkatan mutanen yanzu mai suke yi ya za su ci abinci ya zauna lafiya shi ne ake magana kawai kuma daga gan aka shirya wannan abu da haka yanzu da aka wani sai aka ba yan jikos dama suka danno suka shigo kasar suna nan abinda suke abu biyu ne kawai zuwa uku na farko abinda suke shi ne yaɗa fasadi shigar da kiristanci cikin al'umma ba inda in ce suka je a duniya ba za a kiristanci ba na biyu shi ne mene ƙoƙarin haifar da sukurkucewar addinin mutane cewa aiku al'umma ɗaya ce kuma a zauna ɗaya kawai shi kenan da kowa da kowa ga kunan da a cikinku akwai kiristoci akwai musulmi don me za ku rija haushin juna duk ku dunkule ku zama ɗaya ƙasar ku ɗaya ku yi wane duk gashi nan abin da ake so a narkar differences da Allah ya tsakanin musulmi da kafiri afa na ja'alul musulmi da kal mujrimina malakun kaifa tahkumun a cire wannan maganar ina fatan fahimta shine a cire waɗannan furuk da ke cikin addinin musulunci tsakanin shi kafin abin nan shine abin da ake introducing yanzu da haka idan ka je ka samu waɗannan mutanen zaka samu su kowa zinace zace yanzu wannan kamp da ake ciki zinace luwaɗi maɗugo ƙwaya duk wani iskancin da kaji ka samu mutane sun canza kaman ba wa'ancan mutane da suke cewa la ilaha illallah sai gwamnatin musulunci sai shaya kaman ba su bane yanzu ba wata al'umma ce gaba ɗaya ba wa'annan mutanen ba to sharri kenan sharrin da ake kullo mana kenan shine za a ta danno maku interfere ta hanyoyi daban-daban ta hanyoyin kuntun kan kunyi kallon daban dama kun sha wuya yanzu wannan hana mutane suna irin wani abu duk take-take ne na wannan globalization da ake kura a sa mutane sai shiga ciki shine an sha kawai an matsa maka ka sha wuya dan abin da ka ci kake ma domin maka zauna lafiya sai a zo to sai an gaba ka zama lafiya dan abincin kudin kudin da wancan sharuɗa din ina fatan fahimta za a danno muku tafiyar da ƙarfi da dabara da kaza ga matakai daban-daban har malaman ku a siye su ba su dama su magana kai an gaji ka intafet ka ji ka tsaura ka yi mitin na awa ɗaya an ɗauko naira miliyan biyu an baka gobe an ce kai za ka buɗe bayanin intafet kana kallon miliyan biyun nan ko ba haka ba kana kallon kuma gaskiya to ya ga wanne mutum zai zaba sai ce ai ba a fahimta ba ne ai musulunci addini ne wanda yake ya girma kowane addinai a gidan ubanwa musulunci girma kowane addini a ina bayan da Allah nasi karar Allah ce inna dina inda Allah islam kawai wa man yabtaji ghayra islami dinan falan yuqbala minhu to yake ce kuma Allah girma wani addini ka san abin da ake cewa ko girma wani addini abinda musulunci shi ne kawai ya yi wa kowa adalci da wanda ke addini da wanda ke addini musulunci ya kowa adalci ba wanda musulunci zalunta amma a cakuɗa a ce duk abu daya wallahi cin bace da a wasu ƙasashen mako har an kai ga ana gina wasu masallatai masu kama da in aka gina sai a gina da coci da masallaci da wajen bautar yahudawa da bautar indiya da bautar yan chinese duk sai a gina ɗaya wannan wato shi da al'umma ɗaya ƙarƙashin humanity to wasu abubuwa ne da wanda ke lokaci ba zai baruwa ɗin wani tattauna da muke yi wallahi malam abin takaici ne sosai ke faruwa shi ne ƙoƙarin a narkar da al'umma musulmi gaba ɗaya ta nake kuma duk wannan maganar intafet da ake wanda ta cutar shi ne musulmi su ma arnan za ta cutar da su saboda ba za su iya ƙoƙari su gano gaskiya ba don annan maka duk abu guda ɗaya ne ba haka nan za ku zo kuna nan kuma za a zo a kaɗa maka wani kamfen na fajin an yi taro abuja wai kishin ƙasa mahangar shari'a mun sun ci game da kishin ƙasa za a taɓa kamfen ana so a wayar da ku game da kishin ƙasa za a sa malaman ku su ta lacca suna wa'azi akan kishin ƙasa duk ɓangare na interfet da globalization na duniya shine a raba ka da kishin addini da al'umma ka sai a sa maka kishin ƙasa sai zama kishin ƙasan na gaba da kishin addini din ina fatan fahimta har taruka sun yi dan naji tarukan nasu malaman duk naji madambanin kawai ake duk da malaman ina gidan wasu amma yanzu kawai su ma da kan sai su yi wannan su buga da su buga kishin ƙasa abu ne na cira layu ina fatan fahimta amma kishin addini na gabansa Allah dai ya samu dace to tarihin khabab ya ja mun dogon mun saki layi ko to bar mu karasa hadisin sai mu kwana ne insha Allah ta'ala malike cewa yace an khabbab ibn khabbab ibn arat qala ke cewa shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kai kara wajen manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi as-salata fi ramadan wato ne sallah akan yashi mai zafi ramadan shine yashi ma zafi falan yushkina sai manzan Allah bai amsa mana bukatunmu ba shine falan yushkina ai falan falam yujibna fi ma dalabnahu minhu manzon Allah bai amsa mana abin da muka nemi a wajensa ba na cewa bai ba mu dama mai sallah ko a gida ko mu bari ta lokaci tukuna Allah samu dace dole za mu ja birki a wannan na ɗauka za mu gama baban yau sai dai Allah kan mako na gaba za mu yi karasa mu tashi daga muka kwana abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka haɗa fuskokinmu a jannar firdausi ala Allah ka biya biya mana bukatunmu duniya da kiyama kullum kamar da muke faɗa masu hannu a wajen waɗannan da sisa da makirci da kashe-kashe da kulle-kulle Allah ka san su kafi karfinsu Allah ka mana maganinsu idan masu shirya ne Allah ka shirya da su ba mu shirya bane Allah ka nuna masu kaskancin su yana suka hana mutane zama lafiya su ma Allah ka hana su zama lafiya Allah ka bawo zama kasuwan kasar mu zama lafiya Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu baina baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwil bi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'alhu waratha minna waj'al tharana ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله